أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan daura da muke gabatarwa a garin tawa a cikin littafin manzumatul baikuniya wanda wannan shine wato rana ta uku kuma wannan shine majalisi na biyar kenan da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai ɗimbin albarka mun samu baitutuka kusan guda ashirin mun shigo na ashirin da ɗaya lokaci mun halinsa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya za mu tashi baiti na 21 dama mun fara bayanin shi jiya inda ya ce wa ma yi khalif fiƙatun fi hilmala fashadu wal maqlubu qismani tala ya ce wa ma yi khalif fiƙatun fihi almala duk hadisin da an ka samu thiqa ya saba ma almala jama'a mun ce almala'u cikin ilmul ishtiqaq asalin shi daga cika ne qala almala'u alladhina istakbaru min qaumi suka ce abin da ake kiran su mala jama'a masu yawa suna cika wuri ko ku a'a almala'u nan da an ka ce almala manya masu daraja saboda yamla'una almakan bi qamatihim wafiya saboda jikinsu ko kuma bi haibatihim to duk hadisin da an ka samu fiqa ga mutum fiqa ne amma ya saba ma almala wato jama'a mai yawa yace to fa shaz sunan shaz hadisi ne wanda yake ya ke banta to in muka zo nan cikin ilimin hadisi da ya ce almala ana nufin malamai masu riwaya hadisi tunda ilimin hadisi muke karatu kinan nan sai ta samu alaƙa da abin da ake cikin shi wanda shine irin wannan sanadiyar kuskuren da yawa daga cikin ɗalibai da suke tunanin in sun karanta larabci ya isa su fahimci nafsi domin kalima tana da ma'ana a larabci galibi ma'ana ce amma tana da ma'ana a cikin ilimin da ake magana a kai shi ne lokatan wasu ilaha to sai ka zo ka bata ma'ana mai faɗi ka bar ma'anar da ita ce ake nufi domin nan tana yiwa an keɓance ta ya ce to wannan shaz ne to kuma wannan shuzuz malamai suka ce akwai shuzuz an gane ko na mutum ya zamanto ya saba ma waɗanda suka fi shi ta fuskar adadi ko kuma ta fuskar adala adalci ko ta fuskar haddacewa kenan shaz wato mutum na iya saba ma man arjahu minhu adadan au adalatan au hifban idan an ce adadan ta fuskar adadi shi guda ne can akwai mutum biyar ta fuskar adala shi adili ne amma an samu wanda an fi shi sanin shi da adalci a cikin bangare ko hadda an san wannan ya fi wani hadda cewa to sai saba mishi to yanzu ya za a yi suna magana suke cewa misali na adali a samu rawi ya yi riwaya daga malaminsa wani hadifi sai a samu jama'a waɗanda suka fi shi yawa sun ruwaito wannan hadisin kuma ga malamin amma riwayar su ta saba matashi to shi kenan nan kenan sai a kira shi shaz misalin da malamai suka bayar kenan sannan kuma malamai suke cewa daga cikin abubuwan da ya kamata a hankalta ma yan an ce hadisi shaz ne ba wai ka haka kawai za a ce shaz bane a yi shiru ana hankalta ma shin ziyadar da ya kawo ta saba musu ko ba ta saba musu ba don ya ce wa ma yi khalif idan da za a yi riwaya sai a samu ƙarin da wancan ya kawo kan gane ku ba ta saba ma abin da suka rawaito ba illa dai sabanin ta fuskar ƙari ne kawai to wannan malaman hadisi suna cewa ziyadatu thiqa maqbula idan thiqa ya zo da wani abu ƙari akan abin da waɗansu ba su kawo ba to maqbula karɓar ta ake yi misalin da malamai suka bayar hadisi na addu'a in an ƙari kiran sallah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته an gane ko to sai an ka samu innaka la tukhliful mi'ad wannan innaka la tukhliful mi'ad sai waɗansu suna ganin wannan innaka la tukhliful mi'ad kamar riwaya ce shadza wanda imamul bukhari ya fitar da shi ba tare da innaka la tukhliful mi'ad ba amma imamul baihaqi shi ya kawo riwaya wadda take tana tare da innaka la tukhliful mi'ad sai wasu malamai sun kace shadza ce don ta saba ma waccan riwaya kuma ruwat na bukhari su ne mafi adalci bisa ga ruwat na imam al-baihaqi waɗansu daga cikin malamai sun cewa a'a ai sharaɗin da an ka ce wa ma yi khalif thiqatun fihi mala wanda ya saba to tunda ba saba bane innaka la tukhliful mi'ad cikin addu'a ne bai saba mata ta fuskar ma'ana ba ko nafsi bal ma yana kama da abin da ya zo cikin alqur'ani mai girma ina fata ana fahimta ta domin mi domin akwai rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ko ba haka nan bane yawa sannan kuma rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad ko ba haka ba to dan haka wannan ya zo a cikin mi a cikin nassi cikin alqur'ani mai girma to tunda wannan ya zo kenan bai saba ma kuma abin da ya gabata ba na addu'a to ana iya aiki da shi wasu malamai haka suka tafi shi yasa ɗauka hadisi ka ce za ka fahimce shi ko alkur'ani ba ka san ƙa'idodin ta'amuli da nasoshi ba akwai matsala shi na daga cewa abin da muke kira zuwa ga ɗalibai ba a ɗauka hadisi guda ko aya guda a ce za a tafsiri wani lokacin wata ayar tana buƙatar ayoyi wani hadisi yana buƙatar sai an ƙara da hadisai sannan mi sannan a fahimce shi da kyau dan da wannan ne yan qur'aniyun da masu shubha suke kawo ce can an ci kaza can an ci kaza to ya za mu haɗa su ilmul jama' bainan nusus wanda mun yi bayani kan shi sai ka san al'am wal khas da al mutlaq da al muqayyad da al nasikh da al mansukh da al mujmal da al mubin da tafsirun nas ala dawi al maqasid ko fi dawi al maqasid mun gane wannan dake ko Allah ya taimake mu sannan kuma shin shi suzuz yana zuwa ne cikin hadisi guda kamar hadisi guda ɗaya na za a samu a ce shaz ne ko ku a hadisai da dama suna iya haduwa a samu hadisi biyar nan sai a samu hadisi biyu na nan ga ba guda ba shin nan ma ana kiran shi shaz ko ku ba kiran shi shaz in mun hankalta ma uku an gane ko duk adilai ne biyu ba adilai bane kuma sun ka ci karo da juna duk da yake ba hadisi guda bane nan ma shi na izmantuwa shaz kidan riwaya waɗancan ta zama shaz don waɗancan sun fi zama adilai ko ko dukkan su adilai ne matsayin su daya amma adadin waɗancan ya fi yawa ban sani ko mun fahimta ba yawwa wannan shi ne abinda malamai wato suka kawo kamar misali akan wannan hadisi na abu huraira wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban in tasafa ya kai tsakiyar ga nisfu ne to fala tasumu kada ku yi azumi hadisi ne wanda wato imamu da abu dawud ya fitar da shi a hadisi na 2337 imamu tirmidhi ya fitar da shi a hadisi na 738 ibnu maja ya fitar da shi hadisi na 1651 imamu darimi ya fitar da shi a hadisi na 1740 to wannan hadisi da shi waɗansu suka kafa hujja suka ce to fala tasumu allamu lamun nahyi kaga wasu na iya cewa haramun wasu kuma su a annahyu lil karaha don saboda karahiya ne saboda sai an hankalta mashin in hani ya zo na karhanci na ko ko na haramci na sai an hankalta ma in umarni ya zo na wajibi ne ko ko na mustahabbanci ne duka akwai irin waɗannan to wannan hadisi wasu sun ka ce karahiya ne imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a yace ba a karhanta shi domin shi ya dauki wannan hadisi matsayin shaz yace don mi li'annahu yukhalifu hadith abi huraira radiyallahu anhu alladhi fi sahihain wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam la taqdamu ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu hadisi ne yana cikin sahih al-bukhari hadisi na 1914 kuma yana cikin sahih muslim hadisi na 1082 yace to la taqdamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayni kada ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗai ko biyu to kaga kwana ɗai saboda abin nan wala yawmayni ko kwana biyu kaga kenan da 20 da da 8 29 ko 29 30 tunda wata na yin kwana 30 abinda ake wa gudu ka fada cikin ramadan shi ne abinda ake wa gudu kana iya fadawa cikin ramadan musamman kana tunanin a tsana tunanin tsaya 29 ana tsaya tunanin shi kai 30 sai mi sai ya ciki 29 ka tashi da somu tatawwa ya kuma azumin ramadan cikin ramadan kana azumin nafila sai ce to wannan hadisi kaga shi ya ce bi yawmin aw yawmaini can kuma idan tasafa sha'ban fala ta sumu in ya kai rabi rabi kuma daga sha biyar ne kawo ko yau ma'au yau maini ai sun wuce sha biyar an gane ko to sai malamai suka yi bayanai akan wannan to cewa shaz ne ba hadi wanga hadisi ba mutum guda ruwaito shi ba na cewa la tasum idan tasafa sha'ban fala tasumu kaga abu dawud da tirmidhi da ibnu majah da darimi kuma sun ka kira shi da sha'az yana kaga ba sai hadisi guda ba sun hankalta ma adalar rijal na sahihul bukhari da muslim tafi adalata waɗannan to sannan kuma misalin shuzuz akwai da hadisi wanda abu dawud ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaikum kar ku yi azumin ranar asabar sai azumi na farilla wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi a hadisi na 2421 imamu tirmidhi hadisi na 744 ibnu majah hadisi na 1726 tawo wannan azumi da ya gabata azumin abin nan arafa sai faɗuwar asaba ko ba kanan bane shi ko azumin arafa bai daga cikin fi mafuturi da arena sai ɗaliban ilimi an kashe ga juna da mai cewa wancan fasiki na da mai cewa wancan kazana subhanallah matsala ce wanda magabata sun tattauna kanta babu zancen ka ce mori fasiki tunda an tattauna an samu sabani an yi aujuhul jami abinda ka ga ka gamsu da shi sai ka ɗauke shi amma bayyuwar na saba ma cikin matsala ka tuma kuma sabanin ga dalili maka ba ma ni da fara saba ba kai ma wani ra'ayi na ka ɗauka amma sai ka tuma ka ce wancan bai san kubi ba jahili ne daga ina za a ce mutum jahili yana da awa don ya saba ma a cikin mas'ala ya kamata mu karanta littafan da suke nuna adabul khilaf an gane ku ma'ana in na saba maka ba shi ne ba na saba ma addini waɗanne hujjoji ni kawo sai a dubi hujjoji na ra'ayin da ni ɗauka ya gamsar da kai ka ɗauka bai yi maka baka ajiye amma kakka shiga cikin cewa wani fasiki ne wancan jahili ne bai san komi ba wancan makiyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai hadisai ne ka kafa hujjar su shi hadisai ne ke kafa hujjar su me ya kasance shi makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata ɗaliban ilimi mu san irin yadda malamai suke tattaunawa kuma suke mutunta juna wannan hadisin da aka zo ana tattaunawa akan shi sai waɗansu malamai suka tafi cewa hadisi ne wanda ya saba ma abin da ya zo cikin sahihul abin as-sahihain wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce ma ɗaya daga cikin matansa an gane ko tana azumi sannan kuma ranar juma'a ne sai ya tambaye ta asumti ams shin kin yi azumi jiya tana da azumi juma'a sai ya tambaya kin yi azumi jiya qalat la tace a'a qala atasumina gadan kina da niyyar azumi gobe qalat la ta ce a ƙala fa'aftiri ya ce to ki ci abinci an hana keɓance ran juma'a da azumi wannan hadithi imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 1986 an gane ku ya ce faƙauluhu a tasumi na gadan da manzo Allah sun sarrace za ki azumi gobe tun da juma'a ne take da azumi malam ya ce wa huwa yau musabt ranar asabar ne ya dullo ala jawazu siyami yau sabt ya nuna cewa ana iya yin azumin ranar asabar domin mi domin in an haɗa shi da na juma'a za a yi ya halitta tunda ya tambaita a tasumi na gada inda za ta yi azumi shi ma na juma'a da za a yi ran asabar ran alhamis za a yi haɗa shi an gane ku ta sai sun ka ce to wannan la tasumu yawm sabt illa fi mafturi da alaikum ya saba ma wannan riwaya tunda wanga gashi yana tambayar ta inda za ta hada na juma'a da na asabar ya halatta ba sani ko mun fahimta ba daga cikin waɗansu malamai sun ka tai cewa hadisi ne mansukh illa fi mafturida alaikum an gane ko shine farko daga baya kuma ana iya yi to amma shi annasku yana da qawaid sai an san wanne ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fara fada sannan wanne ne fada daga baya sannan a ce to wannan mansukhi shi yasa tarihi na sanin lokacin da abu ya faru yana taimakawa wajen sanin ilmin nasikh wal mansukh mai so ya karanta nasikhul hadith wa mansukhihi littafi ne da aka yi kuma ka karanta qawaid na sanin an-nasikh wal mansukh malamai sun yi su cikin usulut tafsir ulumul qur'an da kuma ulum al-hadith musamman littafin da ke ga muku dirasatun fi usulut tafsir na ustaz dr kabir yunus akwai babi da zuna annasikh wal mansukh ya kawo ka'idodin da malamai suka kawo ba shi kadai ba wannan misali ne kawai ke bayarwa saboda littafin tana yiwa a same shi nan kusa kusa kenan cewa mansukhi ne yana buƙatar sai an san tarihi ba haka kawai za a saki ba to sannan kuma wasu daga ciki sun kace shadh ne tunda ya saba mariwaya da ta zo cikin sahihaini kuma wasu daga cikin malamai sai suka ɗauki maslakul jam'i kenan sun ka ce bai saba ma hadisi da yake cikin sahihaini ba sun ka ce bai an yuhmalun nahyi ala ifrad yawm as-sabt bis siyam a ɗauke shi cewa in zaka keɓance ranar asabar da azumi shi aka hana ina fata an fahimci in zaka keɓance to an hana sai dai in ya zo na farilla to to don haka malamai sun yi bayanai kan wannan hadisi sannan kuma misali daga cikin misalan da suka bayar hadisin da ya zo cikin sahih bukhari da muslim wanda ya hana asa al-zahab al-muhallaq wato zinariya wadda take muhallaka ya an ce muhallaq wadda kamar an yi ta kamar a ce an kera ta ta koma kamar zobe ko munduwa an gane ta koma kamar halka abin da yake kewaye an gane ko to wannan wanda ya hana shi kuma sai aka samu hadisi na Jabir sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurci mata an gane ko su yi sadaka domin su ma suna bukatar aljanna ya an ka tashi taimakon addini ba a cewa da wani da wani yana daga cikin abin da ke jamu da matsala a kowa dibi mai wadda Allah ya mai kuma kowa daidai karhin shi kakkare na wani don ya kawo dala biyu kai ka kawo dala ɗari kowa akwai abin da Allah hori bai allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim wani in ya ka miliyan guda sai su koma gehe munafikai in ya kawo bari mu ce kan mu ce miliyan don wani ce babu miliyan wannan lokaci in ya kawo abu mai yawa ce ce a kai dan Allah ya ta ba so shi kai a yabi shi wani in ya kawo dan dabino ya ce ga kilon dabino jama'a a tai da shi a ci abinci sai a ce kai gidan Allah ni Allah zai yi da dabino to da haka duniya ita duk yadda kai ka cire mazargin mutane ba ka iyawa to wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su yi sadaka sai sun ka kasance suna jefar da yulqina khawatimahunna an gane ko suna jefa khawatim ma'ana zabban su kenan jam'i na zobe kenan to kaga wannan ya nuna cewa can an hana nan kuma gashi ana yi wasu malamai sun ka ce yanzu a yi aiki da hadisin da ya ce ba a yin wato munduwa ko zobe wasu kuma malamai suka ce hadisin da ya ce a yi a hana sawar zobe ko munduwa shazini na fata an fahimci tun daga shi nan mata da yawa suna ba da sadaka kuma bai faɗa musu hukunci ba hukuncin nan kuma ya yi muhimmanci da abin da suke bayarwa ina fata an fahimce ni domin gara a bayyana musu hukunci wato na wato shari'a an gani ko eh shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wannan maslak na cewa shadu ne shine sheikh abdulaziz bin baz ya ce salakahu shaikhuna hanyar da malamin mu ya dauka kaga shi sheikh ibn usaimin bin baz malamin sa ne ya karanta da shi sahih al-bukhari ba laifi bane kace malamanka don mi kai waye kai baka da malamai da kaji mutun na cewa shi bai da malami to alamun kenan ma ilimin shi ya ruguje ke domin magabata abin da suke alfahari da shi yawan malaman su ilimin da ba san da inda ka dauko shi ba ai amfani da shi hatsari na hadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da malami wanda ya karantar da shi Allah ce allamahu shadidul quwa ta ji malamin sa da haka mu iya tawadu kuma malamin ka koda Allah ya dauka ka ka shahara ba dole bane don ka fi malamin ka shahara ka fi shi ilmi kuma tana yiwa ka fi malamin ka shahara ka fi shi ilmi ba matsala bane ai shi malami na gari yana fatan ɗaliban su fi shi an gane ko to amma kada a zo malamin ka ka ji bakin cikin a cewa ne malamin ka ne me matsala don an cewa ne ya karantar da kai alhamdulillahi rabbil alamin duk ne ko duk wanda ya taso bai da ilimin komi jahilina da bana samu ilimi wallahu akhrajakum min butun min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a shay'an annakiratu fi siyaqin nafyi tufidu al-umum komi baka sani ba innama al-ilmu bit ta'allum haka ya kamata mu fahimci wannan kaga ce shaykhuna tare da cewa ibnu usaymin malami ne duniya ta san shi bil baz malami ne duniya ta san amma bai ji kuma ya ce shaykhuna malamin mu ya karantar da mu Allah ya kyauta to ya ce hadisai wasu daga cikin malamai suka ce a'a hadisan da sun ka hana a yi zobe ko munduwa ta zinari fi awwalil amurka da nasu fi dukkan wa shidda da mutane suna cikin tsanani an gane ko da talauci sannan daga baya aka yi rukusa kenan suna ganin halatta ne a yi shi yana fata ana fahimta ta haka waɗansu malamai suka kawo amma idan muka duba ana iya a nemi wata hanyar da ke malam bai kawo ta anan ba kuma dan mun kawo ta ba shi ke nuna mufi malam ilmi ba an gane ko ko dan mun kawo ta ba shi ke nuna tana yawo wasu malamai ba su faɗe ta ba shine cewa da aka hana a yi amfani da zobe ko munduwa na zinari yana da alaƙa da mata da maza an hana ma maza an halatta ma mata domin manzo Allah sallallahu ya dauko alhariri da zahab yace wannan halat ne gami mata daga cikin al'umma ta haramun ne daga mazansu ina ganin mun ka ɗauki wannan ita ma ina ganin hanya ce wadda tana iya kullewa wallahu a'lam ko ba haka ba malam ya kawo wata kuma mas'ala ya ce mai littafi bai kawo ta bai kuniya idan kana al-mukhalifu ghairu thiqa idan wanda ya saba ma waɗanda suka rawaito hadisi shi ghairu thiqa ba thiqa bane tunda in thiqa ne wa ma yukhalif fihi thiqatul mala mafhumul mukhalafa to ina wa ma yukhalif fihi ghairu thiqatin al-mala to wannan shi ake kira munkar munkar hadisi ne wani ya ruwaito shi za'ifi ne kuma mahi yawancin waɗanda suka ruwaito shi adillai ne shi ko sai zai saba musu sai a kira hadisi munkar yace ana kiran shi ma khalafa fihi ad-da'if al-thiqa an gani ko to madalla kenan za mu ga cewa kenan wa yuqabilu al-munkar al-ma'ruf kenan an ce wanga hadisi ne munkar waɗanda suka yi riwaya na thiqa sai a kira shi hadithun ma'ruf kina akwai al-mahfuz an gane ko akwai ash-shadh akwai al-munkar akwai al-ma'ruf ash-shadh ma rawahu thiqa mukhalifan lima huwa arjahu minhu thiqa ne saba wanda ya fi shi mun faɗi kuma na ukan sa wal munkaru ma rawahu ad-da'if mukhalifan lis-thiqa an gane ko ad-da'if in ya khalafa ma thiqa sai a kira shi hadisin shi munkar tunda dama shi mai rauni wal mahfuzu ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه المحفوظ يعني أنت حديثي محفوظ wanda yake an san shi fiye da adala sai ya riwaya ga wanda yake mukhalifan li thiqatin duna wanda bai kai shi ba to sai a kira shi mahfuz wa huwa muqabilun lishadh wal ma'ruf ma rawahu thiqa mukhalifan lid da'if shikenan an ce ma'ruf wanda thiqa ya ruwaito ya saba mada'ifi ya ce to wa qawluhu wal maqlubu qismani tala yanzu mun shiga maqlub shi kuma maqlub daga alqalbu ne an juyar da abu qalaba shay'a an gane ko ya juyar da abu to qismani ya kasu kashi biyu tala zai zo to ga sunan ibdalu rawin ma bi rawin qismun wa qalbu isnadin li matnin qismun an gane ko ibdalu rawin a juyar da rawi birawin a sashi madadin wani an gane ko ibdalu rawin ma ai ana cewa ibdalu rawin birawin ismun sai an kace ibdalu rawin ma birawin to ita wagga ma kuskure aka yi ba a sani aka kawo ta ba ko dai akwai dalilin da aka kawo ta ina fata ana fahimta ta to ita ma din nan na kira ce wasifa wato ita ma tana iya zamantowa wasifa tana iya zamantowa mausufa a kawo suna sai ma ta zamanto sifa gare shi ta wasafta abin da ya gabata a kawo ma sai a kawo abin da ya sifanta ta na kira ce mausufa ban sani ko mun fahimta ba kaganin da ya ce ibdalu rawin rawin ai na kira ne ma sai ta zamanto wasifa ce kuma inda Allah ce inna Allah ne imma ya'idhukum bih ma din da sai an kara ya'idhukum bih ya fassara sai da mutu na kira ce mausufa yasa ilimi yana daga cikin abin da yake kira zuwa ga daliban ilimi sanin al-mushtarak an gane ko kamar yanzu harufa huruful ma'ani malamai sun yi littattafai kashi cikin google kasa al-mu'allafat fi hurufil ma'ani harafi guda sai kashi kira dukkan ma'ana goma ko sha ɗaya to cikin su wace ake nufi anan kaga daga nan an samu matsala babu lokaci ne da sai mu bada misali kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari harafi guda yana daukan ma'ana goma ko sha biyar kai kuma ka zo kana rigima wanda ko cikin ilimin aqida za a iya zama da irin wannan banda ban sani ko mun fahimta ba almuhimmu to bari mu kare dai wannan baitin ko da zamu bada misalai saboda misali yana kara wani tana yiwa baya da littafin ko kuma bai fahimci ma abin da ake son a ce ba a ɗauki rawin a kawo shi wani wurin wani rawi ƙismun ƙismi ne na farko ga sunan wani rawi sunan shi ibrahima sai a cire sai a kawo wani sunan wani rawi misali sunan shi abu ishaq kaga akwai matsala tunda abu ishaq daban ibrahima daban amma da shar'i wa in ba kunyar shi ce abu ishaqa ba ina fata ana fahimta ta eh wannan ya kamata mu fahimci shi wa qalbu isnadin li matnin qismun kuma qalbu isnadin li matnin ga matanin hadisi ga isnadi sai mutum ya cire wannan isnadi sai ya ciro wani isnadi sai ya aza ko wani isnadi na shi ya kirkira shi da kanshi ko wani isnadi ne na wani hadisi ya zo ya dora ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi ma maqlub ne kuma wannan yana abkuwa kuskure wani lokaci malami ba yayi daga gamba ne kuskure ne in kuskure ne Allah ba zai kama shi ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kana rike da littafi ga hadisi gaban ka sai ka dauko sanadin wani hadisi ka samu wani lokacin da kake bincike tunda malaman hadisi za ku suna bincike sai ka dauko littafai da dama sai kai kuskure ko kuma wani lokaci wani zai yi wannan don mantuwa ya mance musamman a cikin kwakwalwa ka jawo sanadin wani hadisi sai ka mance sai ka dora wani aurensa to in wannan ne Allah ba zai kama ka ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in kuma kai da mummunan niyya to nan kuma Allah zai kama ka ina fata ana fahimta ta yawwa to wannan abin da ya kamata mu fahimta da muka kawo cewa harafi yana ɗauka ita ma ba guda bace kaga mu akwai ma na kira wasifa akwai ma na kira mausufa akwai ma nafiya ma ja ana min nazirin wala bashir ko ba kanan bane akwai ma mausuliya walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard mausuliya sai ka kaddara allazi ai allazi ma fi samawati wa ma fi al-ard an gane ko to kaga akwai kuma ma istifhamiyya an gane ko ma za ma qara'ta mi ka karanta ma mawjud baya nan shikenan to kaga cikin ma shin wacce ce ake nufi anan ba ka sani ba to lokacin da kaka ɗaukar nafsi ka fahimci shi dole sai an tattauna akan kai ina ne ya ka fahimci abin nan kuma in baka fahimci abin da mutum yake nufi ba kakka fassara irin yadda ranka yake so tunda mutum shi ya fi cancanta ya yi bayanin abin da yake nufi to mu ko yanzu wani na zai fassara kai abin da kaka nufi da magana ka to baka fassara ba sannan shi baka hukunci shine hada mun gane wannan misali harafi na min duk karatun da muka yi galibi in an ka zo karatun nahu in an ka ce min sai mu ce harful jarri ko ba ka nan bane ja'a muhammadun min al-madrasati min harful jarri al-madrasati ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih ya ce an kaji ba gari komi ba nan ana koya ma ne haruful jarra ana iya kama shidda in ka tawali tashi sai ka ji su takwas in ka tawali tashi sai ka ji su goma in ka tawali tashi sai ka ji su sha biyar in ka tawali tashi sai ka ji su ashirin ashirin da ɗaya tana yiwa ba a iya baka su gaba ɗaya suna iya rikita ka sai a baka daidai waɗanda ake ganin suna yawan maimaituwa sauran a bar su haka ci gaba da bincike yasa aka ko karatun baturi akwai primary akwai nursery school akwai primary school akwai secondary school akwai high school sannan kuma akwai university primaire ko ko jardin d'enfants ita an nursery ko sannan ko primaire primary school primaire secondary school college ko ba ka ba abin nan high school lycée ko ba ka nan bane sai kuma university ko university wanda masu ilmul ishtiqaq sun kace asalin ta kalma biyu ce ita university kinan ba kalma guda bace an gane ko univers tana nuhin duniya site tana nuhin gari garin mutanen duniya saboda jami'a tana haɗa mutanen ƙasashe daban-daban to min tana iya ɗaukar ma'ana sun kai goma sha wani abu to min tana iya zakuwa littabi'id ta nuna sashi sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ay ba'dahum kallamahu Allah min tana iya zakuwa littafsili wa tamyizi a bambanta abubuwa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay yumayyizu bainahuma min tana iya zakuwa lil badaliya ta nuna wani abu madadin wani abu ne ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah sannan min tana iya zakuwa lit ta'lili mimma khati'atihim ughriqu aslin shi min khati'atihim ne an kara malik ta'kidi kamar yadda anka ce fa bima rahmatin min Allah fa bima rahmatin min Allah to mimma khati'atihim ughriqu ay min khati'atihim saboda laifin da suka yi aka nutsar da su litta'li sannan min tana iya zakuwa wurin ala wa nasabnahu min alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina cikin suratul anbiya qissa ta annabi nuh kinan wa nasabnahu ala alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina a fahimta wadansu malamai domin niyaba da tadmin sabani ne tsakanin malaman basra da malaman kufa sannan min tana iya zakuwa libtida'il ghaya az-zamaniyya lokacin da zamani zai fara la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi ay ibtida'a awwal yawm sannan min tana iya zakuwa libtida'il ghaya al-makaniyya سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا sannan min tana iya zakkowa bi ma'ana inda a wajen waɗansu malamai an gane ko innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ay inda Allah shay'a sannan min tana iya zakkowa li bayanil jinsi ta nuna duk abin da ya shigo bayan ta ya shiga cikin hukuncin fajtanibur rijisa min al awthan ku nisanci kazamta min al awthan ne min al awthan daga gumaka sai ka ce daga gumaka kinan sashen gumaka ne bauta mishi ke shirka sashen gumaka ba na jinsa bane bauta mishi ba shirka bane nan min li bayan jinsi hiya al awthan ake nufi dukkan gumki na jinsa ne bauta mishi kafirci ne to an zo ana bayani kaga a ilmance sai aka daga cikin rami kaga yanzu din shi a sai zai ce maka Allah ya ce محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم ساشنسو sau to ai ga ƙur'ani nan ya nuna sashen su ma kafirta ka yi tsaye ka ce to ka rasa yadda za ka yi sai kuma gehe na dariya amma in ka san yadda aka tana sai ka ce min tana da ma'ana sun kai goma sha biyar nan wacce ci dan nan sai zuwa ya karyo mai a gani shi ya ɗauke ta littaba'id mu kuma ahli sunna mun ɗauke ta li bayanil jinsi وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم اي سوء اللي اكل في gaba ɗaya ba sashen su ba kamar da yace fajtanibur rijsa min al awthan dalilin mu kuma li bayanil jinsi ce saboda mi saboda Allah ce ya yarda da su wanda ko Allah ya yarda da shi aljanna da shi ko ba haka nan bane radiyallahu anhum wa radu an Allah ya kyauta baiti na gaba malam yace wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwaya an gane ku akwai hadisi fardu wal fardu in an ce hadisi fardu ne ma qayyadtahu abinda ka kayyade shi inji malam bahaushe ka dabaibaice shi bi thiqatin kaga yanzu in ka ce kayyadewa wannan yace me ya kayyadewa amma an ka ce ka dabaibaice shi dabaibiya shine qaidi da Hausa bi thiqatin da thiqa wato kenan fardu thiqatin aw jam'in ko ko fardu jama'a aw qasrin ala riwaya ko wato fardu bi riwaya ma qayyida bi thiqa man farada bihi thiqa wa lam yarwihi yarwihi ghayruhu thiqa ne ya ruwaito amma shi kadai ne wani bai ruwaito shi ba amma tunda thiqa ne shi kenan khalas sai mu yi aiki da shi wannan suke ba a aiki da hadithul ahad cikin aqida wannan kuskure ne domin fi yawancin ahadith ahad kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu fasiqina to in ja'ana adilun bi naba'in sai mu karba ko da mutum guda ne kaka zo kai wasa da hankalin mutane ka zo aqida ka ce a sai hadisi sai yau sai sun zama mutawatiri daga ina ka samu wani duk waɗannan hanyoyi ne na kama halaka yaƙi da sunna ba yau ne aka fara ba yan qur'aniyun kin da kuke gani ana cewa yan qur'aniyuna a'a ba yau ne suka fara ba a ce an watsar da hadisi tun zamanin manzala sallam akwai kafirai akwai waɗanda kuma munafikai akwai waɗanda kuma khawarij su zaɓi waɗansu hadisi su ce ba su aiki da wasu mu'tazila haka su ce wanga hadisi ya saba ma hankali al-madrasatul aqliya wa atharuha fi tafsiri wal hadith kai bincike kan wannan ina fata na fahimta ka imam shafi'i da ran shi ya haɗu dan qur'aniyu ya ce shi bai zama kadiba cikin littafin imam shafi'i ar-risala ba ar-risala ta Abu Zaid al-Qayrawani ba fil fiqh al-maliki a ar-risala fi usul al-fiqh ya kawo su kenan fiye da shekara 1200 akwai yan Qur'ani da bisa doron kasa ka karanta kuma wata doctor magister da aka rubuta a Jami'atu Ummul Qura ta Makka al-Qur'aniyun shubhatuhum war-radd alaihim gani ku wani ɗalibi ne rubuta rubuta ta da haka irin waɗannan aƙidu tarihin su aka karantawa a san ma waɗanda sun ka zo da su ba wai wanda yanzu yake nan ba ka sa tsammani imam shafi'i ma da ya bar duniya hijira ta da shekara 204 gidan yadda shekara 1200 da wani abu don ya haɗu da shi kafin su kayan ya mutu na ya haɗu da shi shi mutumin an ka tattauna to mutuwar imam shafi'i ta yi shekara 1200 to na haka yana da kyau ɗaliban ilimi mu san yadda ake tattaunawa ba rigima ce take kwantar da matsala ba abin da ke kwatar da matsala hujja da dalili ko wanda kake tattauna da shi bai karba ba in al'umma ta gane alhamdulillah mun gane ko kuma muhimmantu da ba mutane hujja kan mu damu da kai ma mutane hari saboda wani galibi shi abin da yake bai iya hita cikin mawdu'i yake kawo kharijul mawdu' abin da malaman al-bahth suke kira al-muhajima shakhsiyya sai kana kai ma mutum hari kabar dalilai ana tattauna da wani ka ce kai ni na ni da ni na ni da tattauna da shi koko kai kama isa kai da uwarka ga sai da kosai to me ya alakan bamban shi na sai da kosai da kuma dalilai da ake kawo oh don haka wannan abubuwan kuma suna da yawa wani lokacin ma sai kai abin da in haka hankalta ma kafirci ne ka zo da dogon gemin ka domin ya alaƙa dogon gini suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam me ko abin suka ciki ko ko dogon banza da yi ko baki kirin ko gajere ko tulluki duk wannan sai ya kai kaga kafirci baka sani ba domin duk wanda wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ne ga dama wani dogo wani gajere yayi wani baki yayi wani fari yayi wani cikin kabila kaza yayi wani cikin kasa kaza wannan dan adam bai da zabi cikin wannan ba shi kake suka ba kamar abin karshe zai kuma ne zuwa ga Allah Allah ya muna tsari to wannan maƙuyi da bi fiƙa kenan maƙuyi da bi jam'in abinda an kai kaidi da wata jama'a wani hadisi sai a ce babu wanda ya rawaito shi sai yan gari kaza ko yan yanki kaza ko yan kabila kaza haka yana iya faruwa ina fata an fahimce ni to ko kuma qasrun alar riwaya a ce wannan hadisi da wannan ma'ana ba wanda ya ruwaito shi sai wani da wannan ma'anar kaga kaidi ne akan ma'ana koko ba wanda ya ruwaito shi sai mutum guda daga wani daga wani mutum guda ɗaya ruwaito shi amma tana yiwa ga waɗansu ba mutum guda ɗaya ruwaito shi kaga kasurun ne alar riwaya to waɗannan abubuwan ba su da matsala domin dan mutum guda ne ruwaito hadisi daga wani in an ka bincika wani tara ma wasu sun ruwaito shi ma ta wasu hanyoyi daban-daban kenan wannan ba a ce mishi da'ifi kai tsaye sai an binciki sanadin hadisin ya an ce mutanen gari kaza ɗai sun ka ruwaito shi wani na iya cewa ina mun ba mu karɓar riwayar mutanen gari kaza a'a gari guda gaba ɗaya ka ce babu adali jama'a kamar yadda yanzu hukuncin mu yake mutum ya tashi in bai son wani gari ko wani yanki ce duk mutanen garin nan duk kaza ko in bai kano wata kabila ce duk yan kabila kaza kaza suke ko yan fati kaza musamman siyasa ko san siyasa tana sawa ido su ruhi yace duk wanda ka gani cikin farti kaza kaza na ko kuma wanda ke yaya da sunna gaskiya ce duk dan wanda da yake ahli sunna ne yan izala nan duk yan iska na kina haka wannan ya saba mu manhajul qur'an al-adl Qur'ani ya karantar da mu adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tad ku diba ha waɗanda Allah ya ce ai ma adalci kafirai ne ba kuma kafiran nan ba irin kowane irin nau'in kafirai ba zamanin annabi na suke sallallahu alaihi wa sallam suna ganin shi yana ganin su kahirin makka in baka akwai kahirin makka ko ba haka ba sannan kuma abinda sun ka aikata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na sun hana ma shiga makka ai aikin hajji yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi dukkan musulunci ko ba ka da mari kaga duk abin duk abin da gaba sawa abu da musu huta ya tabbata sharuɗa duk- duk gaba da dama a buɗe musu wuta sun tabbata ga su kafirai ga su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga su larabawa suna jin abin da Qur'ani yake cewa ga su sun kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin gashi ya shigo bai shigo ba ma ya shigo don shi shi aikin eh, abin nan hajji ko umra duk waɗanda Allah ya umarni da su kuma waɗanda a tare da shi sahabban na baya su ne abin nan khairu sahaba alal itlaq domin kowane annabi zaka iske wanda ya samu goya bayan da nashi sahabbai falamma tara al jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun na fata ana fahimta to ka gani amma duk da haka sun hana wannan Allah ya ce an ta'ata duga ku musu ta'addanci kakka dora ba mutu abin da bai yi ba wala yajmannukum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa yahudawa da mushrikai sun fi kowa adawa da Allah la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku amma wadanga mushrikan na Allah ya ce wala yajmannukum shana'anu qaumin an saddukum 'ala al masjid al haram an ta'tadu فقراءة ابن كثير ده أبو عمرو إن صدوكم عن المسجد الحرام إن سن كنجيكو فأيكو سن كنجيسو سي أنك تي آآ نم بينا مغانا لي كان لوكتين سو كفتو با آآ زوا ما تنا إيوا سو كنجيسو كوكو وترانا تنا إيوا كافري سو كنجيكو كو الأمة ده ذاكو زوبا يا معجزة القرآن سي غاشي كورونا فيروس تازو الليكي مكة سي ونينا تتأماني يو أنك هارا ها تون النبي نادري أنك هارا هنا متاني شكا مكة تيكا مكان كلا هيا sai dai su da mu akwai bambanci mu do mu dawo mu dubi kanmu su ba laifi suka yi ma Allah ba an ka kange musu jarabawa ce mu kuma mutane na nada da mai safarar kwaya da mai safarar kokin da mai tafiya tare da karuwa tai da mai safarar karuwai akai su cikin otal suna aiki da mai zuwa sata yankan aljihu da mai safarar barayin abin ga kowa akwai wani niyyar shi da ta kai shi to don an hana ku zuwa makka me an kai kun dawo kun tambayi menene kuke aikata wannan wurin to amma duk da haka ga Allah ya mushrikai adalci kuma Allah ya mai huda adalci ba a ɗauki al'umma gaba ɗaya don suna bari Isra'ila a ce dukkan su har yanzu a Isra'ila akwai musulmi a Isra'ila akwai masallatai ba a haɗewa ko Faransa da Amerika akwai musulmi cikin su ina fata ana fahimta minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin duk ina ka kai waɗannan ayoyi to shi yasa ya kamata mu kasance mutane masu basira masu fahimta abin da ya dace Allah ya taimake mu sai malin ya ce wa ma bi illatin ko ghumudin ko aw khafa mu'allalun indahum qad urifa an gane ko wa ma bi illatin hadisin da ya zama to yana da illa ghumudin da an ce al-ghamid shine abin da yake koyuwa abu mai rikitarwa in ka ce fihi ghumud abin nan ba a gane shi aw khafa ko ko ya koyu kaga da gumud da khafa galibi da suna tafiya kusan abu guda yace to muallalu ma'ana yana tare da illa a'allahu ba a cewa ma'lul in ji wadansu ya saba maluha duk da yake ya shahara yanzu mu'allalun to cikin ilimin hadisi ana kiran shi mu'allal hadisi mu'allal indahum qad urifa an san shi wanda mun gaya muku malamai da dama sun yi rubuce-rubuce akan hadisi mu'allal kuma sun sayan su ilalul hadith akwai malamai da dama da su yi rubuce-rubuce kan ilalul hadith kun gari wannan sai ya ce to wa zukhtilafin sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni wa zukhtilafin sanadin aw matnin hadisi wanda yake kenan wal hadithu zukhtilafin hadisi wanda an ka samu sabani sanadin a sanadinsa au matinin ko a mataninsa ina fata an fahimci ni ta fuskar da ba za a iya hada su ba kuma an gane ko misalin ikhtilafu fi sanad in ji malan an yarwiyahu ba'dhum muttasila wa ba'dhum yarwihi munqati'a a samu hadisi wasu sun yi ittisali sun kashi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ruwa kuma su a'a bai kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsani akan wato sahabi fima lil ra'ayi fihi majal ko ko tsaya akan tabi'i misali to yanzu ya za a yi da shi ittirab kenan wal ikhtilafu fil matan an yarwihi ba'dahu ala annahu marfu wa ba'dhum ala annahu mawquf wasu ce marfu'un ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu ce ijtihadin sahabi ne aw yarwihi ala wajhin yukhalifu al akhar ko wani ya ruwaito shi akan ta fuskar da ya saba mata wani ba a iya hada su al ikhtilafu fi sanad wal ikhtilaf fi al matan an gane ko to kaga wasu sai su kira shi muttari shi yasa wannan hadisi na la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid alaykum wasu ka kira shi muttari ittirab saboda yana ittirabi yana saba ma hadisai da dama da suke nuna ana iya azumin wato ranar asaba ban sani ko mun fahimta ba wasu kuma sun ka dauki yadda za a yi jam'u bainahuma wasu kuma sun ka rajjaha shi suka dauki cewa ba a yi azumin sabt mutlaqan to don haka muttaribun ana kiran shi muttarib an gani ko asalin muttarib muttarib ne attarab shine jin nashadi an gani ko shine tarab to daraba shine ya bugi abu an gani ko to da an ka ce daraba ya buga a larabci ana ƙara alifun da ta'un qatala ya kashe iqtatalu sun yi yaki walau sha Allahu maqtatalu to daraba ya buga to maimakon a ce it an gari ko id taraba id taraba sai an kaga ta'un ba ta kusanci da ta'un ga harafin da fi kusa shine ta'un sai an ka ce id taraba kaga duk abinda an ka buga sai ya girgiza to sai a ce mutarib abinda bai zama wuri guda sai ya girgiza in dai bugu ya kai bugu in kuma mutum na sai hisa kai ko shahada in bugun ya rinjayi shi inda uhailil fanni wajen uhail uhail wato tasgiri na al'ahlu sai ka kuma cikin littafin sarf babu tasgir uhailil fanni ƙananan ma'abutan fanni to nan ya kamata ya ce mutaribin inda ahalil fanni sai ce uhailil fanni kaga ya tasgirin su to nan akwai magana ya za a yi mai da mutanen malaman hadisi 'yan ƙanana ƙananan mutane bai yi ba to saboda wazanin shi zai kare na sha'iri shi sayi wannan sannan a cikin ilmu sarfa karanta as-sarfu ta'rifuhu anwa'uhu ahdafuhu wasu daga cikin malaman sarfu suna ganin cewa at-tasghiru ya'ti lit-ta'dhim don girmama abu dama don nuna abu yayi kadan ko ko wani lokaci don nuna abu karami ne jikin shi bai da girma rujailun dan karamin namiji an gane ko ko ko abu ya kusanto an gane ko qubaila al-isha kaga qabla al-isha qubaila abin ya matsu nuna karamcin zamani an gane ko to almuhimmu dai akwai asbab to sun kace yana iya zakkuwa litta'zimi dan girmamawa sai dai akwai hadisi da suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karbi nisfin addinin ku daga khudhu nisfa dinakum min hadhihi al-humayra suka ce hadisi ne manzo sallallahu ya ce a karbi addini daga wannan ƴan karamar faran mace wai Aisha suke rufi sun kace li ta'zim yayi wannan wannan hadisi ba ba hadisi bane amma dai shi al-tasghir yana da ahdaf wasu malamai sun yi ittifaki akan su wasu kuma an yi sabani to kaga in baka san lugha ba ya zaka yi taujihin wannan magana da ta zo ko in ta zo cikin alqur'ani at-tasghir yati lil 'atf saboda tausayi ya bunayya la tushrik billah ya kai karamin dana yana nuna tausayi zuwa gare shi don haka inda uhailil fanni alfanni ma'abuta sani yake rufi fannul hadith misali duk da yake ana iya cewa ilmi shine abin da yake shahara amma yanzu kalima ta fanni turawa suna amfani da ita da kuma a cikin yaren larabci na zamani ana nufin wato abin da ya shahi abubuwa na nishadi da shakatawa abin suke ce ma ar art ne ina ganin ko laizar akwai ar na karate ar marsu akwai tiyatar shi ma arna dama ku ya kamata a ce mai ar to tiyatar mallan duk ya halaka mu na matasa da in ka dibi kafafen yada labarai musamman waɗanda yanzu turawa suke taimaka ma na yarurrukan mu ma da yaren hausa in ka dibi yanzu arewa 24 yadda ake kallo arewa 24 inda ana karatun qur'ani haka nan ina ganin masu shiga aljanna bigare hisabin sai sun yau amma yanzu ibadan mata ta kuma mi ta kuma ga arewa 24 da dandalin soyayya na fata an fahimta to fanna ake kiran waɗannan abubuwa to amma nan yana ba yana nufin wannan fanni ba a nan fanni ana nufin fanni na ilimi an gane ko duk abin da ya zama to nau'i nau'i ana iya kiran shi fanni Oh. Mm, don haka ba abu an ce funun ana nufin fannoni daban-daban zaka ji an ce wancan malami mutafannini na inji malaman zauri ma'ana ya san fanni daban-daban na ilimi akwai malamin da zaka iske ilimi guda Allah ya bashi akwai malamin da wato guda ya shahara ciki sauran dai ya dan kakkama ya rike abin da za su taimaka mai dan ba dole bane kowane ilimi sai ka zama mausu'a amma dai in ilimin hadisi ka sani ba bai yiwa ka zama malamin hadisi ba ka san larabci ba a'a za ka san larabci gwargwaron da zai taimaka maka ka yi mi kai karatu amma ka ce a'a ni ban karatun nahawu shirme na karatun sarfu shirme na karatun balaga shirme na kuma karatun ka zan mallami to ya za ka fahimci ma yadda ina fa'ilin ina mafulin yadda za ka gane abin da su malaman hadisi suka rubuta wace irin magana ce wannan yana daga cikin kun wato ba mu tsaya ba mun kabi hanyar neman ilimi yana daga cikin abin da yake haddasa mu da irin waɗannan matsalolin tun da inda ka bi hanyar ilimi wani kuskuren ba za ka ma afka cikin shi amma saboda kai na ga ma kanka da kanka abinda masu karatun english ke cewa teach yourself ka karantar da kanka da kanka kai ga ɗauka kai ga yi ma kanka bayani kai ga kaza kai ga kaza akwai matsala abu hayyanu tauhidi mai tafsirin nan albaharul muhit malamin mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun as-saminul halabi abu hayya ne ke cewa al'andalusi dukkan su mutane andalusi ya ce ya zunnul humru annal kutuba tahdi a khafahmin li idrakil urumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal hakim yace idza rumta al ulum bi ghairi shaykhin dalalta an al sirat al mustaqim an gane ko wa taltabisu al umuru alayka hatta takuna adalla min tawm al hakim ya ce ya zunnul humru alhumru wawa ko tsakari shi ne humru an gane ko? an gane ko? annal kutuba ta haɗi ya an ce alhumru wawa alhamru sabki mai ruwa alhimru ƙiyayya kaga an ka ba su kare rusu sali an ka ce fasara ya zunnul ghumr ana cewa tabki ko keta a al-musallafatul lughawiyya ya zunnul ghumr wawa yana zaton annal kutuba tahdi littafai kawai sun ishi mutun a khafiqatin a wata riwaya wanda ya yarda da kanshi to don ka yarda da kanka shi ammi a yarda da kanshi na an magana cikin ilimi ba wai ka yarda da kanka ba ai babu mai rena kai ne duniya zo mu mai rena kuga dai akha fahmin a wata riwaya wanda yake ganin yana da fahimta li idrakil ulumi yana ganin da zaran ka iya dan larabci ka iya abin ga shi zanin abin da ba shi ka dauka larabcin yau da gobe shine ilimin larabci kai fa haluka haza hazihi wannan ba larabci ne sai an dauko littattafan lugha manya an ce wagga karama mi take nufi sha'irul jahili a dauko maka shi a ce to fassara aje in ka san kalmomin muqamatul hariri muqamatul hamazani sai a dauko kalma sai a kawo sai ta fassara sai ka iske ko da kayi karatu kasashen laraba ka samu doktora ka zan professor in ba karanta wadannan littafan ba sai a kawo maka su ba kai fassara su da Hausa ko professor kake na in dai kasashen laraba kai karatu ba kai karatu ga malaman zauri ba muqama ba ta fassaruwa gari ka sai dai kame kame shi yasa da yawan wanda suka karatu ba su yi karatun zauri ba suka iya fassara fagen da awa ba su iyawa dole sai dai cikin aji ko kuwa kai ka jami'a kai karantar tunda wannan zakarantar da larabci ne amma yarenka na sani baka iya shi ba shi yasa da'awa ba za ka iya ba wani yana son da'awa ba zai iya ba ne ina fata an fahimci sai a ɗauko maka a ce fassara kuma sanin waɗannan baƙin kalmomi zai taimaka maka babu ruwanka da kamus da ka ɗauko kayan ka cimma kalmar da baka san ma'anarta ba akwai waya ina fata ana fahimta ta to amma wani sai ce kai wannan bai da amfani ka bai bai da amfani ba sai ka karatu ka bari haka gane sai ka nuna mana da bai da amfani yace ya zunnul ghumru anna kutuba ta hadi akhafaha min li idrakil urumi wa ma yadri al jahul yace shi ko jahili bai sani ba bi anna fiha a cikin littattafan nan ghawamida da nan gumud kin yazo kalmomi waɗanda suke rikitattu masu rikitarwa hayyarat aqlal fahimi da mas'aloli masu rikitarwa waɗanda suna imautar da hankalin mai fahimta alfahimu nan bai ce fahim ba saboda mubalaga wanda ma yana fahimta in ya shiga wani abu sai ya rasa gaba sai ya rasa yamma gawami da hayyarat akal alfahimi ya ce to idan rumta al'uluma bi ghairi shaikhin inda ka ce kana son ka iya ilimi amma kai babu wanda zai karantar da kai dalat ta alal siratul mustaqim sai ka bace wa taltabisu al'umuru alayka al'amura za su rike ce ma hatta ta kuna sai ka kasance a dalla kai ka fi bata min taumal hakimi daga wani malami daga wani mutum da ake ce ma taumal hakimi wani mutum na a cikin yaren kamar cikin larabawa an gani ko an san shi da wauta za ga wasu littafai suna kiran shi juha an gane ko a gani cikin kowace al'umma da wani abu ana samun tarihin wani wanda ya yi wani fice majnunu laila wani mutum ne wanda ya haukata da son laila cikin larabawa ce ya za gani shi shi ko taumal hakim wajen wauta misali to shi taumal hakim an ce daga cikin kisoshin shi an gane ko ya sai kaya kasuwa sai ya dora ma wani dan dako sai dan dako ya gudu da kaya da ya gudu da kaya ba a gan shi ba can an yi watanni sai sun ka haɗu ko da sun ka haɗu sai tamal hakim ya rugar an ka tare shi lahiya ya ce a tsoron shi ka yi ɗan dako na ya tambaye shi kuɗin dako to kaji abu hayya ne ce sai ka hito mal hakima wuta inda kana wani imamul mawurdi imamul mawurdi ɗaya daga cikin malamai ya yi littafi yana da littattafai daban-daban a adab da fiƙi littafinsa alhawi fi fiƙin shafi'iyya mujalladi 40 ne yana da littafi adabud duniya wa din ya kawo baituttuka na wani sha'ir idza lam yuzakir zul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma taqaddama فكم من جامع للكتب من كل مذهب يزيد مع الأيام في جمعه عمى إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه إما علمي بي مذاكرة علمي بقى مذاكرة كله أنك بك كرات زوانا كنا تمتيوا ولم يستفد علما كما بك جيكا قال وني علمي بوجمع لبني يتي نسيه ما تقدم أبين دي كماتا واسي كمانتا فكم من جامع للكتب من كل مذهب وني أتترى للتقوين قوة مذهبه yazidu ma al'ayyami fi jam'ihi amal amma kullu yana tare da tafuna yana ƙara makamta cikin ilimi sai sa galibi ma mai littafi bai cika karanta shi ba in ka are littafi yanzu kana karanta shi don matsa ma mai littafi ne ka kama yabi ne amma sai ka so littafi goma cikin su har da mukaddima wanda karanta duk sunan kana ta ado da shi wani malami yake cewa malamin mu doktor ustad doktor abdullal usta doktor abdullal usta wani malami ne a kasar libya ya yi doktora cikin ilimin nahwu ya yi doktora cikin ilimin sarf ya ce in ka shiga ɗakin malami ko ɗalibin ilimi ka iske littattafai an tsara su sun yi kyau ya ce to ka sa mai alamar ba a karatun komi kenan ya ce amma in ka zo ka iske ɗakin almajiri littattafai warwace wancan littahi can gabas wancan yamma wancan kudu wancan arewa wancan an buɗe an sa wata alama an aje ba a abin gaba wancan kaza ce to alama adabin cike ke yasa maktaba galibi suka iske masu masu yin maktaba wani lokacin ba su suke amfanuwa da ita ba sai Allah ya maka taufiki akwai wani dan sarkin Saudiya ana kiran shi Walid Walid dan sarkin dan masarautar Saudiya ne maktaba yasa an kai mai ina ganin maktaban nan littafan da dai an ka samu sun kai ko na miliyan 50 ne wannan da sa an ka samu ta to amma Walid dan kasuwa wanda ga yawon duniya yalla sai shi mutu ba in dai Allah ya sama ya shiga ya dan diddi ba ta ne gani ta wartace ba ta isa karatu ina gina ba da karatu karatu bai wace ta Allah kuma shi arziki bayan karatu kana iya samu shi amma yana da wahala ka kama kuɗi ka san harkar kuɗi ba kai karatu ba ka taimaka makaranta akwai wuya wallahi akwai wuya shi yasa ku gani ana cewa neman kuɗi ya yi karatu wuya to me yasa aka tasowa da makaranta a ta yi neman kuɗi amma ba ka ganin mutane da dama da wurin neman kuɗi sun makaranta wani na hewaya karatun ya hewaya sai a ce sai na samu dama malamin malami ya ce ba a karatu da dama in dai sai ka samu dama za ka karatu ba kai ka nemi hauni kun ji inda hauni ta hida muku lokaci ya kai sai mu dakanta a karkashin wannan baiti abu na karshe da zan faɗa kenan ilimi yadda ake samun shi na farko ka samu ulumul ala na biyu kana da malamai na uku kana bincike na hudu kana alaka da dalibai da daliban ilimi da malamai to ta nan na zaka samu ilimi don in babu ulumul ala baka gane wasu ka'ida za a aiki da ita in baka da malami baka baka baka nan ga ƙara karatu an gane ko in baka tare da dalibai ana tattaunawa baka gudewa ka san yadda ake tattaunawa a ilimance Allah ya taimake mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh